الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار عباد الله فإنه منذ أن طلع فجر الإسلام على الوجود وأشرق نور التوحيد في القلوب والإسلام بين طرق الخير للناس ونادى عليه كل من تمسك به يسعد في حياته الدنيوي وأخروي حيث قال تعالى في محكم تنزيله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال من عمل صالحا فلنفسه وقال سبحانه وتعالى أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ورسولنا الحكيم يبين لنا طرق الخير في أحاديث كثيرة لكل من عملها يجد خير يجد خيرا والدرجات في الدنيا والآخرة نأخذ مثلا واحد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين Hutuba tana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, wannan hutuba tamu ya ‘yan uwa ta kunshi nusar da mutane da haushe su kan hanyar alkhairi su raka aikata alkhairai da yawa cikin rayuwarsu ba aiki guda ɗaya ba kawai su rike hanyoyi da yawa wanda in baka shiga aljanna ta wannan hanya ba Allah zai maka dace ka shiga aljanna ta ɗaya hanya sai kutuban ta fara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman taimakonsa da neman gafaransa da tuba zuwa gare shi da kuma neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shiryar babu mai batar da shi duk wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na shaida lallai Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku a jikin rai guda kuma ya halicci matan da za su yi zama da wannan rai suka watsa 'ya'ya masu yawa maza da mata ku ji tsoron Allah da kuke gama junanku da shi ku kuma sadar da zumunta a tsakaninku lallai Allah ya kasance a gare ku mai tsaro ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana madaidaiciya duk lokacin da za ka faɗi magana ka faɗi magana ta adalci ka faɗi magana daidai sai Allah ya gyara tsakaninku kuma ya gafarta muku zunubanku duk wanda ke ɗa'a ma Allah da manzansa hakika ya rabauta rabo mai girma bayan haka lalle mafi gaskiyar zance a bayan ƙasa shine littafin Allah mafi alkhairin shari'a kuma shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura cikin addini kagaggun al'amura duk wani abu da aka kago shi cikin addini bid'a sunansa kuma dukkan wata bid'a bata ce kuma duk wata bata tana cikin wuta Allah ya tsare ni da ku daga shiga wuta ya ku bayin Allah wannan hutuba abin da ya sa muka shiryo wannan huduba don mu tsinkayar da mutane kokari akan aikin alkhairi ba don wai muna fitinan ku ne a koda yaushe ku rika aikin alkhairi ba face faɗin Allah subhanahu wata'ala ne ke faɗi cikin saukakken littafinsa ya ce duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san da shi kuma duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah zai saka muku da abin da kuka aikata kuma a wata aya Allah na cewa duk wanda ya aikata aiki na alkhairi yayi dan kansa ne a wata aya kuma daban cikin suratul zilzila Allah ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki na alkhairi ko da da kwayan zarra ne zai gani a cikin littafin aikinsa bari mu bi da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Abu Huraira ya kawo annabi na sanar da sahabbai yana karantar da su don su rige-rige a kan aikin alkhairi yake ce musu duk wanda ya ciyar da iyalansa guda biyu da yake tare da suna aure daga cikin wasu abubuwa da Allah ya bashi ya ba su fi sabilillahi ba don ya goranta musu ba don yanzu abin da ke ba mu wahala sai muna ganin ciyar da iyalanmu kaman wani kara ne da wani alfarma muke mai iyalan ba mu dauke shi ma a matsayin dole ba to shine sai annabi ke cewa duk wanda ya ciyar da iyalansa guda biyu saboda Allah to ranar kiyama za a kira shi a kofar aljanna a ce ya kai bawan Allah ga wannan alkhairi da ka aiwatar idan mutum ya zamanto sallah ne tafi yawa cikin aikinsa sai a kira shi ta kofar sallah idan aka duba littafin bawa aka ga sadaka ne ya fi yawa a cikin ayyukansa na lada sai a kira shi ta kofar sadaka a ce ka shiga aljanna ta kofar sadaka idan kuma an ga ayyukansa jihadi ne da Allah ta'ala ke ce ku yi jihadi da kawunanku da dukiyanku to sai ya zamanto aka ga cewa jihadi ne a cikin ayyukansa suka fi yawa sai a kira shi ta kofar jihadi idan kuma azumin mukane suka yawaita cikin littafin bawa Allah ya sa mala'iku suka duba suka ga azumi ya fi yawa sai Allah ya ce ku shigar da shi ta ƙofar azumi Allah ta'ala ya shigar da mu ta waɗannan ƙofofi ya rabbal alamin wato dalilin shirya wannan huduba ya ‘yan uwa za ku ga kullum muna yawan neman taimako a wurinku to a wannan ƙasa tamu addini nan ba shi da gata sai a hannun al'umman ƙasa akwai ƙasashen da addini na da gata ne a hannun hukuma amma munan ƙasan daban da haka za ku ga yanzu kamar gwamnatin saudiya mutanen ƙasan sai wanda ya ga dama ya cire ya bada wani abu fi sabi da dahi amma tuni gwamnati takan yi budget don addini budget na musamman wanda a cikin ƙasan babu wani kaso na wani abu da ake bashi kaso mai girma irin masallatan nan guda biyu da ke duniya masallacin ɗakin ƙaba da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke garin Madina dan ko lokacin da muka tsinci kanmu a can mun yi tambaya yaya ake samun alfarman gyara waɗannan ɗakuna guda biyu sai wani ke gaya mana daga cikin masu hidima wa masallacin yake cewa ai gwamnatin saudiya ba da kula akan wani abu a duniya fiye da wa'annan ɗakuna guda biyu kun ga yadda Allah ya albarkaci wannan ƙasa su gwamnati ne ta karɓi aikin wannan to amma mu kuma ƙasan nan al'ummai ku ya ku ku ne kuke gina masallaci ku kuke gina makarantu ku kuke ɗaukar nauyin malamai da suke karantar da addinin shi yasa kuke ganin wasu masifofi da yawa Allah ke ɗage mana a kanmu in ya dubi yadda muke kokari ma addini saboda haka kar ku gaza kamar yadda wasu za ku ga kullum cewa suke meye yasa kullum ake yawan roƙo ana yawan roƙo ana nufin ka da alkhairi ne domin ayi annabi ne ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna to saboda haka da yake ƙasar mu ta zama haka da a ce akwai wani kaso na grand da ke zuwa wa masallatai dan su gina su gina nan su gina nan wallahi ba za mu dame ku da yawan tambaya ba amma ya zama mana ala tilas in muka ja bakinmu muka yi shiru muka ce ba za mu tambaya ba wani abin na addini sai ya lalace babu mai gyara shi ran da masallaci ƙaramin alhaki aka rasa gulab-gulab fankoki suka mutu aka rasa ɗaga inji aka rasa komi wajen ina ne za mu tafi mu je mu nemo abin da za mu yi wannan in ba a jikinku ba to amma ladanku yana wajen allah insha allahu allah subhanahu wa ta'ala zai saka mana a cikin littafin aikinmu ranar kiyama kuma za mu girbe haka da izinin Allah za a kira mu ta wannan ƙofofi Allah ta'ala ya sa a kiraye mu ta wannan ƙofofi wannan shine dalilin wannan hutuba kuma Allah ta'ala ya karfafi gwiwanku da yake muna nema kullum kuma muna cimma nasara yanzu bayan mun kammala da masallacin nan muka zo kan maganar abin da ya shafi bayan gida kuma wancan mako mun faɗa muku ƙoƙarin da aka yi muka aiwatar da wannan aiki na filoli da kuma overhead cost da kudadenku muka dora shi akan wannan aiki mu kuma dole ne mu tsaya mu rike amana idan yau ko cikin yan kwamiti ne muka ga wani dawur dawur na wani zai yi wani abu ya gagare mu ko mu kanmu za mu iya ce muku amanan da kuka bamu ba za mu iya ba don cikin mu akwai matsala amma cikin ikon Allah sai gashi muna tafiyar muku da amanan nan mu ma Allah na taimaka mana ko ma kamar yadda Allah ya taimaka ake bayarwa insha Allah za mu yi wannan aiki Allah ya saka muku da alkhairi shi ya sa ma daga cikin bayan allah da suka turo da kuɗi akwai shi na'ibi na malam hambali wani bawan allah ya tambaye shi a kawun na masallacin nan sai ya turo mana da dubu hamsin a shekaran jiya ko makamancin haka to kuma lallai wannan dubu hamsin ya shiga a kawun ɗinmu muna masa addu'a allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin waɗannan bayan Allah kuma yadda ya bayar fi sabilillah dan a sa masa a aikinsa da yaddan Allah da musa a cikin wannan aiki da izinin Allah sannan kuma bayan na kira yan kwamiti waɗanda suke ganin alat ma suka ce akwai ma wata baiwan Allah ko wani bawan Allah da ya turo dubu tara shi ma Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi to sannan akwai wani babban rashi da ya faru ɗaya daga cikin masu taimaka ma wannan masallaci sunansa Alhaji Awwal wanda shi wannan bawan Allah tifansa da take ɗauko mana yashi wani lokaci ma za ku ga ya ce shi ma ya sa nashi sadaka a cikin abubuwan da ake bayarwa na fi sabilillah akwai lokacin ma da ya taba ce mana garawul da aka diba din ya bada shi fi sabilillah wani lokaci kuma in an bayar an bayar yace na masjidin tauba nan aka ce yace to wannan yashi na yafi to sai aka wayi gari yau an wayi gari da shi sai aka ga kawai ya dan sauka ƙasa kaɗan lewu haka shi kenan sai Allah ya ɗauki ransa Allah ta'ala ya gafarta masa ya masa rahama kuma mu ma Allah ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe mu tafi cikin imani saboda haka kun ga ya uwa yadda rayuwar take kenan shi yasa kullum kuke gani akan mimbari muke ta nusarwa wajen ayyuka masu kyau mutum ya rika dan bai san yaushe da a ɗauki ransa ba idan an ɗauki ranka ka tafi da imani to abinda za mu cika na huduba akwai sakonni wanda insha Allah cikin minti biyar ɗin zan kokarta in isar da wannan sakonni sako na farko waɗanda ba su da lafiya sun tuturo min sako cewa a isar musu ga 'yan uwa ainihin abubuwan da suke fama da shi na shirin lafiyoyi suna bukatan addu'a a wajen 'yan uwa musamman kamar shi gado da masun bauchi shi ma mun yi waya da shi aka kuma alhaji siraji jibrin dukkan su jiya mun yi waya da su da kuma wasu kuma daga cikin 'yan uwa wanda a nan masallaci ma wasu kan same ni to dukkan waɗanda suka iso da roƙon addu'a waɗanda majinyatansu suna gida ko suna asibiti allah ta'ala ya ba mu kowa lafiya Allah ya sa wannan jarabawa kuma ta zama alkhairi na wannan jinya da Allah ta'ala ya dora musu mu kuma lafiyar da muke da shi Allah ta'ala ya sa ya zama mana alkhairi kar ya zama fitina a gare mu sannan kuma sako na ƙarshe shine a sako ne da nake so ƴan uwa su masa kyakkyawar fahimta zan yi shimfiɗa kafin isar da sakon wato wannan ƙasa namu ita wannan ƙungiya tamu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ƙungiya ce da take tafiya akan basira da kuma mu'amala da mutane yadda ya kamata kowane ɗan jam'iyya a kowane jam'iyya yake shi namu ne domin har yanzu muke tallata muku maganar neman taimako kuma ku da kuke zaune a cikin masallacin nan kowa ra'ayinsa daban akan harkar siyasan ƙasar nan wani za ka gan shi ɗan pdp ne wani za ka ga ɗan apc ne wani ma ɗan afga ne wani ɗan prp ne jam'iyyu dai daban-daban to mu a cikin salon tafiyanmu babu wanda ba ma amfanuwa daga gare su matuƙar dai mutum musulmi ne daga babbar masallacinmu ta gwallaga zuwa wannan masallaci namu na masjidin tauba da dukkan masallacai na izala dukka babu wani ɗan faci da ba ma amfanuwa da shi shi ya sa mu a ga wajenmu dukkansu ba abin suka ba ne ‘yan uwanmu ne musulmai yanzu ko wannan masallaci namu ɗan pdp ya taimaka mana ɗan apc ya taimaka mana to shi ya sa duk abin da za mu faɗa ba za mu faɗe ta akan siyasa ba za mu faɗa ne tsakaninmu da allah fi sabilillahi ba don kwafa ga wani ba ko kuma don jin haushin wani to a jiya shugabanni sun kira mu dukkan masallatan juma'a da ke bauchi da kewaye na izala an kira mu mun taro a masallacin juma'a na gwallaga da na'ibanmu gaba daya kuma suka ce mu isar da sako ga al'umman musulmai wannan sako da za mu isar kada wani ya fahimce ta da ganin cewa ko suka ne ko kuma kin wani fati ne face za ka kalle ta ne da ƙarƙashin hadisin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya ce addinin nasiha. Addini dai nasiha ne. Sai sahabbai suka ce nasiha gawa ya ce nasiha ga Allah, nasiha ga manzan Allah, nasiha ga shugabannin musulunci, nasiha kuma ga al'umansu. To ka ji tsoron Allah, mu shugabanninmu sun ce mu nusar da ku mu kuma muku bayani na kwantar da hankali ba za a yi wannan isar da sako ne don wani fitina ba face yana karkashin addinin nasiha abin da ke damu mu ko shine neman addu'a muke gare ku saboda wani abu da ya tunkari musulmai mai daga hankali shine na ba da ainihin masarautar tsayawa wannan al'amari ya daga hankalin al'ummar musulmai kwarai da gaske ba don komi ba ya daga hankali shugabanninmu suka ce sun dubi wasu al'amura ne masu dama ya sa suka ce to mu roƙe ku kusa a addu'a wannan al'amari kar mu gan shi ƙanƙani kar mu gan shi ƙanƙani mu dube shi da fiska mai kyau domin bahaushe na cewa duk wutan da ya ƙone ka to lokacin da duk ka ga toka za ka ɗauka akwai wuta ciki in dai har wuta ya taɓa ƙunanka to da kana ganin toka za ka ɗauka akwai wuta ne a ciki duk wanda yake da tsawon kwana shekaru da dama ya san abin da ta faru a 1991 duk wanda yake garin bauchi ya san yadda waɗannan ƙabilu da suka fi zama kiristoci suka mu'amalanci musulmai a wannan gari na tafa balewa a jiya a tattaunawa da shugabanni ake yi a wannan wuri har wani ya kawo misali ya ce masallatai-masallatai a garin tafawa balewa guda 47 ne yanzu duk sun ga zama kango babu ko ɗaya da ke aiki masallatai da ake kiran sallah ana faɗin la'ilaha illallah a cikinsa guda 47 yanzu wallahi babu ko ɗaya da ke aiki da kenan fada ba su da masarauta a hannunsu suka mu'amalanci musulmi da wannan mu'amala yaya kake ji a yanzu in sun samu masarauta a hannunsu kuma akwai yankunan musulmai da suke ƙarƙashinsu shugabanni suka ce mu ja hankali ba za a yi ne don cin mutuncin wani ba amma mu sa addu'a kuma ba an ce wani ya ɗauki doka ko wani abu a hannunsa ba amma ka sa addu'a ƙarƙashin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ne ke cewa, Amma yi jibin mutarra iza da ahu, wa ya shifin su'a, wa ya ja'alukum hulafa al'arar, a ilahun ma'alla? Wane ne ke amsa wa mabukaci idan mabukaci ya roƙe shi, ya ce, ‘Ya Allah ga damuwa na, Allah ka amsa min ka fitar da ni cikin wannan fitina da na shiga’. duk duniya wane ne ke iya amsa wa mabukaci idan mabukaci ya roƙi roƙo ya kuma yaye masa fitinan da ke ciki wa ya shi su'a ko kun san ko duk inda za a hana ka kiran sallah a hana ka faɗin la'ilaha illallah ya kamata ka yi addu'a ya zamanto yana ƙarƙashin wa ya shi su'a domin babu a su'u da ya fi wannan wa ya shi so'a wake yaye fitintunu da masifu idan suka shafi mutum wa ya ja'alukum khulafa al-arab kuma wake sanya ku khalifofi a bayan ƙasa ai ilahun ma Allah akwai mai muku wannan tare da Allah in ba Allah shi kadai ba to shi yasa malamai suka ce mai isar muku da sako duk abin da yafi karfin ka ka koma zuwa ga Allah to saboda haka shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aiko mana akwai abin da kan fi ƙarfinsa ya san lamal ja'a wa laman jamin ka illa ilaika shi ya sa aka zo aka yi albishir wa annabi innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel dan annabi ya san fadan yafi karfin shi mutane sun yi gangami an yi taruwan dangi dukkan kafiran nahiyoyi sun yi taruwan dangi gare ka sun yi taruwan dangi gare ku ku ji tsoronsu wannan sai ya ƙara wa annabi imani da sauran sahabai da ke tare suka ba su ji tsoron kowa ba sai Allah abinda kawai suka mai da al'amari zuwa ga Allah suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil domin ma anan wannan al'amari muna sawa a cikin addu'a kamar yadda malamanmu suka faɗa mana mai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil game da wannan al'amari kuma Allah ta'ala ya haska wa shugabanninmu su san hatsarin da ke cikin wannan ba dan tsanan wata ƙabila ba ce wani zai iya hangenta da cewa to waye bayi da ‘yanci a cikin ƙasa kowa na da ‘yanci ba da wannan mahanga muke hanganta ba face irin abin da muke tsoro kada yin hakan ya haifar a cikin ƙasa akwai ƙabilun da yau in an ba su masarauta ko jimami musulmi ba zai ji ba akwai ƙabilun kuma ba musulmai ba ne yanzu ka tafi ta wajen miyaɗin nan wa'annan miyawa da za ka tarar da wasu ƙauyuka ma kiristoci ne ko wasu ma ba su da addini yau mutumin miya babu wani mu'amalan da ya taɓa mu'amalantar musulmi na kisa ko na hana shi addininsa yau yau aka ce an ba su masarauta musulmi zai ji komi ba za mu masan ma an bayar ba saboda menene a sai kafiran kashi-kashi ne to idan har kaji ƙungiya na musulunci mai albarka irin wani ta ɗaga harshe ba ta ɗaga don mahangan wani ko don ta rushe wani ba ne ko ƙanƙani yau inda a ce za a ba da masarauta ta wani wuri kamar yadda annabi ma ke kasa kafirai akwai kafirai na amana akwai wanda ba na amana ba ai akwai wanda Allah ta'ala ke cewa iyaskafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun to saboda haka shine shugabanni suka ce mu muku magana na lallashi da taushin murya ba a yi don a ci zarafin kowa ba kuma insha Allah suna nan da matakai kashi-kashi da za su bi za su bi duk wanda za su gani a cikin ƙasa ba ma ƙasa ba in duk duniyan nan ne da yardan Allah za su bi kuma sun shiryu ga haka kuma duk abin da ke tafiya za su faɗa mana mu zo mu gaya muku mu 'yan saƙonni ne suka ce amma babban masomin takun fari shine a sa addu'a domin da addu'a nan ne tashin da suka yi da tukin tsaye Allah zai sa a cimma nasara muna taya su addu'a wayannan shugabanni namu matakan da za su ɗauka game da wannan ba wani magana ne wanda za mu faɗa muku shi a sirrance ba dan muka ji za mu faɗa muku shi kaman gulma gulma kinibi kinibi za a fahimci abin da ake so a je a yi addu'a a kai ba za a fahimta ba to wannan sai mu taya wa shugabanninmu nan Allah ta'ala ya dafa musu su yi ma nasara kuma a fahimce su fahimta mai kyau wannan al'amari ya zamanto bai yiwu ba saboda ganin yadda mu'amalan da suka mu'amalanci musulmi da shi da wannan ne ƙarshen kutuba Allah ta'ala ya gafarta min ne da ku mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama
الله أكبر الله أكبر